ashirin da zai ga wata muhara shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya je da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul jihad inda za mu tashi babi na goma babul amfani kuma mun ji a darasi na ɗari da saba'in da biyar za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da shida hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyu malai ce babu amfani babu da zai magana a kan ganima amma suna kasa su gida uku akwai alganima abubuwan da ake samu a gurin yanki kenan sannan kuma akwai alfai'u sannan akwai annaklu shine jam'in sa al'abbal ita ita ganima ita ce abin da aka samu a gurin yaki aka raba tsakanin abin da wato kayan da aka samu ta hanyar gwabzawa tsakanin kafirai da musulmi ita ce wato ganima sannan kuma sai al'amfan ya tsalu na ka hannun amfan abin da ya faru ma aya ta sauka idan an fita yaki musulmi gida uku suke kasuwa akwai masu gadin annaba alaihi salatu wassalam akwai waɗanda suke zuwa a gwamza da su akwai waɗanda an gwamza su kuma yake su ɗebo kayan da aka bari na ganima to sai in an kawo kayan sai rigima ta balle wanda suka yi gada annabi ce ai mu muka fi cancanta domin muka tare annabi ba wanda ya taba yi wannan kayan da aka nemo su kuma wanda suka yi suka ce a kamar abin da bawo yake faɗa kura da can bugu gadi da kwashe kuɗi ai ba zai yiwu ba saboda haka mu muka je muka gwamza mu za a bawa su kuma wanda ce mu muka ɗebo ba da ba mu ɗebo ba ba wanda zai amfana to shine aka ce yas'alunaka anil amfani su ne ma tambaya dangane daga wannan tsari na dukiya da ake samu na annablu kulil amfani lillahi wa rasul sai Allah ya ba da amsa sannan sai alfai'u alfai'u kuma ita za ka ci gida biyu shi za suke cewa gida hudu suka kasu amma biyu ne fai'u sai ta kasu gida biyu akwai fai'un da ta ke banta ne da annabi kawai kamar yadda za mu fi sati mai zuwa a wata aya da za ta faɗo a hadisi ta shafi annabi ne kawai sannan kuma akwai wanda ta shafi annabi da sauran musulmi ita bai'u an fahimta da kyau ko wace ce ta shafi annabi kadai ita ce ta barin nafir lokacin da aka zo kun san abin da zai faru da su ya faru ba gwamza ba annabi alaihi salatu wasalam can karkashin ayan nan da muka biya satin da ya wuce ma qana'atun min linatin aw taraktumuha qa'iba ga abin da ya faru suka yaudara gaba ɗaya wannan dukiyar da aka samu ta annabi sai wanda ya ga dama zai bawa to shi ne al'amfalu a nan ita ce dukiyar da wato ganimar da ake bayarwa bayan ta rabo ta mu duka ƙari wani abu da za a baka bayan rabo da ka samu shi ne annabulu domin ko a hausa ma an aka cewa ne na fila ai yayi ƙari akan farillar da kenan shi ne na fila ƙari ne akan farillar da to shi ne daɗi an raba ganima sannan kuma sai a daɗa ma wani abu shine annabulu za mu ji yaya suke wannan annabi na umar radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ba'atha sariyata ya aika da wata sariya mun faɗa cewa sariya shine karamar rinjina da annabi yake aika cikin babbar rinjina za a ware wasu a ce mutum talatin ko hamsin ko saba'in ku zo ku tafi guri kaza ku je ku kai hari ku dawo ko ku je ku gwamza ku dawo wannan da aka ware a cikin babbar rundunar ita ce sariya ko kuma ka ce rundunar da babu annaba idan annaba alaihi salatu wasalam baya cikin rundunar ita ce kira sariya gazuwa kuma annabi na cikin da shine bambanci a a kira to annabi ya tura da wannan karamar rundunar fiha abdullahi a cikin rundunar akwai abdullahi wani ibnu umar yana ci kibala najid daura da najid can kudancin madina shine najid najid gari ne a kudancin madina ana haka fa ganimu iblan fa ganimu iblan kathira da suka tafi wannan karamar rundunar sai ta je ta samu ganima ta kuma masu yawa fa kanat sihamuhum itna ashara ba'ira rabansu da aka zo aka rarraba kowa ya samu rakumi goma sha biyu kowa aw ahada ashara ba'iran ko goma sha daya wa nufilu ba'iran ba'iran sai aka kara musu raƙumi ɗaiɗai ita yadda ake yin da gini karamar rundunar da ta je ta samu ba da zan jira ta ce ita kai za a ba mu duka ake yi kun fahimta da kyau ko domin mu kuke wakilta saboda haka suka je suka samu ko me suka samu duka za a rabawa gaba ɗaya har waɗanda ba su je ba to bayan annabi ya rabawa kowa goma sha ɗaiɗai ko sha biyu sai ya ƙara waɗanda suka je su kuma ɗaiɗai iya waɗanda da suka je sai ya ƙara musu ɗaiɗai shine abin da hadisin yake ne shine wa nufilu kaga annabi da ta fito sai aka ƙara musu ba'iran ba'iran kowa da kuɗi ɗaya kaga yanzu wanda suka je sun tashi da sha biyu ko sha uku su kuma wanda ba su je ba sun tashi da sha ɗaiɗai ko sha biyu shine bambanci kuma mala yake za mu koyi cewa a wannan hadisin za a iya tura da rindina dan ga babban rindina tana nan da a fara zuwa a fara raunana abokan gaba kafin waɗannan su tawo su za su je biyar da za a yi su dungure su daga bayan waɗannan suka zo kuma za su gano me ya karfin su in suka dawo su gaya wa sauran musulmi to ga bayan da suke a kara shi dan wannan dan suna kai musu hari ne ba zato ba tsammani amma shugaba ne yake ganin maslaha cewa akwai maslaha a gurin yin haka ko babu in ya ga babu maslaha zai hakura da haka sannan kun ji a bayan mun biya irin wannan gari ba iya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ta shafa sauran al'ummomi suka zo ganimar su ne ko ne ta aiki barin da ake kai ta kone a turu Allah ya turo wuta ta cinye ta to sai aka ce idan kuma rindina amma da bambanci idan sariya ta fito ba tare aka fito ba wannan maganar da ne ya kamata a bambanci idan fitowa kai babbar rindina a tsawowa sai aka ware karama ta je ta kai hari ta samu ganima ina ake raba duka amma idan daga gari aka tura ta kamar daga Madina ta tafi ta kai ta dawo to ba fa dan gida ba kowa ba zai za a ba shi kai za a raba shine babban nan sai an fito da babbar rindina an fita aka tura suka je suka ciwo ganima to shine za a raba har babbar rindina amma idan daga gida ne annabi ya turo domin mutum sariya annabi baya ciki daga madina ya tura kowa yana gida suka je suka samu gani masu dan gida ba zai hande shi ba yau wani ne bambanci عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعض من يبعث من السرايا Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ya dace lallai annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi kana yunzilu ba'da man yab'athu min as-saraya ya kasance yana tsarawa an gane wasu daga cikin waɗanda ya aika daga cikin karamar rundina li an fusi mukasa akan kansa a keɓe shine bayan ya gama rabawa sai kuma ya zo ya keɓe su kuma ya ba su nasu shi ba ki kuma ahmadin dai ga ji hadisin nan ba ya fito ma da abin kalara sai ce banda rabon rundina ta gaba ɗaya karamar rundina tana samun ziyada banda rabon runduna ta gaba daya ko an ba shi goma goma to su sai a kara musu ɗaya ɗaya ko biyu ko abin da ya kamata haka da wannan shi ne babi na gaba na sha ɗaya babu kakil katilin talabul kati babin da yake magana akan cewa mayaki ya cancanci ya ɗauki tuɓan wanda ya kashe mun faɗi wannan tuɓe shi ne duk kayan da yake cikin abokin gaba domin sun tashi fitowa za ka takobinsa ta zinare tarka wato kwalkwalin da hular kwanansa na zinari ko na azurfa garkuwarsa da ya rike a hannu na zinari an gane ko sannan ta kirjin sa ba ta zinare duk wani abu da zai amfani da shi za ga na ji ga sirke na jikin doki ko adan dokin gaba ɗaya shi ma za ga zinare to sai annabi ya ce dan a ƙara shajja motivation a ƙara shajja baya ka sai a ce duk wanda ya kashe kafiri to duk kayan jikin sa na sani ba zance kuma an zo rabon ganima za a haɗa da kai a baka amma wannan kayan jikin nasa nasa ne to shine shine tuɓe malaman tsoro suke cewa tuɓe shine a wato asalbu ana abi katada da an karɓo daga abi katada radiyallahu anhu da bi'ayi bin al-haris ko Allah ya kara masa yadda kale yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi ama hunaini shekarar da aka yi hunaini a shekarar da aka yi hunaini takwas to fata ba ka ba malam aliyu da hunayin da fata ba ka ya ka fara fata ba ka ko yawwa saboda haka shekara shekara ta nawa kai fata ba ka takwas shekara ta nawa kai hunayin to an kan tara gaba kenan tunda na ba ku da ta amsa ai bayan fata ba ka ne bayan an ga an cika kun ga a lokacin an musulmi sun ƙara yawa shi ne ya janyo ma da aka je yakin hudaybin yawan su ya rufe su da kadi da sarakum Allah fi mawadina kathiratin wa yawma hunayn in ajabatkum kasratukum suna ganin cewa yanzu suna da yawa ba su san cewa su ma kabilar taqif da hawazin su ne yan maja ko taqif da hawazin su ma ai sun fito da karfin su amma duk da haka su musulmi suna ganin duk yanzu an haɗu sun fito su dubunnai sun fi yawa sun fakin da hawazin kabilu biyu ne kawai sai suke ganin cewa a yau in dai dan yawa ne ai ba yadda za a yi wannan magana da suke kawai shi za a ce to ko me Allah ya ma na baiwa ilimi ko dukiya ko sarauta ko mulki karka ci gaba Allah baya san inna la la yuhibbul fariqin baya san ba ta alfahari shi za a gaba da mamma a bayan aka ce wani ana gata fadda malam zai ce almajiri to wannan jawabu ne kara wato wato nuna wa kanka nuna nuna wa kake cewa kai har yanzu baka san komai ba shi da wani ne da bara da jaji kai kansa makaranta shi shi so nake zama almajiri tunda ya kai ya kalli malamin garin sai ce ma almajiri in ya ji ala gaba ta malam sai ce almajiri to da ya kai dan su sai ce da Allah so nake zama almajiri tunda dai tunda dai kullum ko almajirai ne to almajirin da ke so zama saboda haka Allah baya jin cika kaga abin da ya faru annabi Musa da kidin kenan wa'azi ya wa'azi aka yi taji ana takabbara wani yace anya da wanda ya jika ilimi ko yace bana jin haka annabi Musa yace ko wanda ya jika ilimi ko yace bana jin sai Allah ya ce to shikenan gaba ɗaya aka ajiye manzantaka ta da aka ce tafi neman karatu shi ne bai fito aka ta wannan abin da aka yi ta faruwa a suratul kaji ya je malamin ma ya rika baki doka ka'ida kenan za a koya maka karatu sai an baka doka yana zuwa ya ce wannan da sharadi shi ba wannan da aka tura shi gurin sa ko ai ne kai shi ba zai yi ba ko kadan domin idan ana ta magana cewa me shi ma wacce waliyin Allah ne wacce annabi ne duk da cewa magana da tafi kwarin shi ne annabi ne ko da saboda haka ai ne kai shi ba domin shi manzo ne kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul manzo ne babba amma da yazo sai ba shi jarabi ya ce to ina da jarabi ba na zan tambaya duk abin da kaga yayi kai mun shiru aka kai dai kuma in an je nan yayi kaza ya ce wai kaka ya muke da kai shiru la tu aqimni bi ma naji wa la turhitni kaka kama ta da ga abin da na manta saboda haka ya ba shi jarabi ya kara ma wani ana kara gabe kuma sai da suke ga uku to shine yake to daga nan a za ta raku baini in ba za ka iya jure da biyar malami ba dole za ku rabu Ahmad kamar yadda ake bana Ahmad Sulaiman bin Mihran cikin malaman hadisi karya ce ya ajiye a gidansa in baya kan karatu kuna zuwa sai ya sako muku ita wallahi ki tara ka ku har kofa har ta gane training ka sai tara ko ku habba kin kofa sai ta koma yau malam ba zai karatu ba kenan me za ki kaga sai ka ce yau ba karatu kawai amma kar ya zai sako sannan yana da wani ɗabi'a wani lokacin abu yayi irin na gefen na haka sai kai abu ba sai dai ka ji bayi kyau kuma haka ke dawowa wallahi saboda yana da wata miza da shi kadai Allah ya hore wannan ɗabi'ar wannan karatun haka suka hakura suka mora abin da za su mora shi kenan sai suka fara yin dabara har aka zo suka gane cewa yau an saka musu kare sai a cewa zai iya sacrificing yau sai wani ya kundin bala mutum da yake gashi kawai mutum goma sun zo sai mutum da yake ya yadda zai hakura da karatun sun suka ɗebo suka fito zai sai su koya ba kawai sai yake da karan ya biyo shi yayi wannan su kuma duk sai su shige saura in suka je suka zauna shikenan shi kuma in ya fito sai ya dariya kuma sai a karatu tunda dai kullum ce sai an yi wa ra'ayi to shi wannan da ya sacrifice in ma ta tattakure shi ne in suka fito su sai a koya masa duk wayannan magabatan fa da yanka muri suke zaki a haka suka samu karatu da bakar wahala wani zai tafiya daga nan zuwa tana dan ya samu hadisi daya da karanta alila a wato fi dalilin ilmi na na bagdadi dan karamin littafi ne kaga yadda kan kashe wahala wani a ce ma ya tafi daga madina zuwa sham kawai ya je dan ya tabbatar da cewa wannan isnadin da aka faɗa haka yake hadisi isnadi daya ko hadisi dai dan yaje kawai ya tabbatar ne kudin jirgi ko ya tafi a raƙumi har ya je dawo haka ce an fahimta da kyau ko a ba google ba wai kana zaune yanzu zaka ta danna kana malam google ya ce google ya ga ba ba ina su sai an yi tafiya ta kakkiya tafiyar kwana da kwanaki a kan hadisi daya wane mutum to shine yake cewa mun fita tare da annabi alaihi salatu wassalam ranar hunin kaga a hunin ne sai Allah ya mutu jarraba domin da aka fara yake kan kace ne wannan sai suka tarwace mutum da wani suke rabuwa ko wata ji duk sun gudu saboda ji Allah baya sun ci kawai baya so ko da yake duk bai wanda Allah ya ba kanka kankan da kanka to sai dada ma shi za ga ga ba suna wata addu'a اللهم اجعلني في عيني سبيلا وفي اعين الناس كبيرا Allah ka sanya a rika jin ba kowa bane kuma mutane su rika dauka na kowa din amma kai ka rika jin ba kowa bane sai na wuka in ka zo kai ne sai a zo a ce rabbana la tu'akhidni bima yaqulu waghfir li ma la ya'lamu waj'alni khairan mimma yaqulun ya ubangiji kada ka kama da abin da suke ta faɗa a kaina cewa ni mutumin kirki ne mai kaza mai kaza baya sa shi ya rika jin ya isa ya zama arokan a sai ya ce wa girli ma la ya'lamun ka gafarta mu abin da ba sani ba a kaina domin ina da wasu kurakurai da baka sani ba Allah ya raba mu asiri baka san su ba kai na fito ne kake mun kallon shekul mubajjal shekul islam amma ina da kurakurai tsakanina da Allah shi ta yi imamu da hada ne yake cewa wallahi law alimu qabiha sarira la abad salama alayya man yalqani wa la a'radu alayya wa man tusubati wa la bu'tu ba'da karamatin bi hawani wallahi yake na rasu da Allah babban malami ne mai duniya law alimu qabiha sarira da sun san munin abin da na koya nake yi a boye labar salama alayya man yalkani da duk wanda yake mun sallama ga hadu da ni a hanya sai dena wannan ba wai tsaba tawabu ne ba wai babal da bane a'a kawai da yana so nuna ba shi ba kowa bane wala a'radu alayya yace da sun yi watsi da ni wa man lutu ba da sun dena abota da ni wala butu ba'da karamatin li hawani yace da kowa ya rika dauka na wato bayan girmama wannan kowa ya rika dauka na a matsayin wulakantacci aka ce mutumin kirki ne gida da waje amma kawai yake yin wannan dan ya nuna cewa har yanzu ba shi ba kowa bane shi sa an kaje kane wa Allah ba jiya addu'o'in dare ai haka kake yi cewa ya ubangiji la ilaha illa a annabi Yunus ba ya fara wannan da kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan abu ake so ka rika cewa kai azzalimi ne jin nagartaka kuma wannan yana sa da wurin Allah ya juje ka kar ka rika jin cewa ka isa ai mu muka yi kaza Allah ya juje shi kafin da nake ba za ka yi mun ba ba za a yi ba da ba a ba ka kullum kankan da ke kake kullum cewa kai ne ne ne ne laifuffuka kala kala yadda ka ruba mun asiri Allah a duniya ka ruba mun a lahira ka biya mun bukata to wannan shine salo da ake yi to kaga wanda ya janyo sai da suka wace wanda suka rage yawan su sai sai na umar suna nan sun rage wannan kula fadin ba su gudu ba suna nan sannan Abbas ibn Abdul Muttalib da Abu Sufyan da Abu Sufyan yake rike da kun ga a lokacin ya riga ya musulunta yake rike da likafa zai ta daga harko nan da zai likafa yake rike da ita ta annabi alaihi salatu wassalam ta cikin abin hawa annabi alaihi salatu wassalam to da ya ga wannan annabi ya ga an watsi ga shi kafirai suna ce yake anan nabiyyu la kadib annabi abdul muttalib a lokacin da annabi ya rika faɗa wannan kalma ni annabin Allah ne ba kariya ni ne dan Abdul Muttalib sai ya ce wa Abbas ka kwalla wanda su gudu din nan kai musu shela ka kira su kowa ya biyo sun yi hanyar Madina Abbas yana da murya domin ana faɗa Abbas in yi kwallon murya ka ɗauka an kunna tsawonin microphone murya ce ne saboda haka ya zo yana wannan murya kamar da ake cewa sarki Ali shi ma yana da murya cewa in yana hudu ba daga masallacin sarki har a kasuwar rima ana ji sai kasuwar kurmi har kasuwar kurmi ana ji amma an ce yana da wata baiwa aka zoya mara rago da ya cinye na ce to ai dole murya ta buɗe irin babu kiyudin nan da ake yi saboda haka kaga akwai wadata to abbas ya zo in yan shela duk wanda yake a nesa zai jiyo ya dawo to shine yanzu annabi ya ce ka kira su ya rika yi musu shela saboda haka aka rika ji duk wanda ya ji wannan yadda ka san wato da suka ji wannan kiran kai mutum ya je wani ya ma zauna yadda ka san wato irin kinkiyar nan mai neman ɗanta ta biyo kukansa haka suka rika jiyowa kowa yana jiyowa da gudu kawai ba ruwansa da wanda yanayi yake ciki kawai ana dawowa domin annabi ya yi kira ya yi wanda zina amanu tajibu lillahi wal rasuli nan da nan suka amsa kira kowa ya biyo saboda haka a karan fari ne Allah ya kira su amma daga baya sun yi nasara kamar wanda ya karanta tarihi to shine shi Abu Qatada yake cewa mun fita tare da Annabi alaihi salatu wasalam a wannan shekara ta hune shi Abu Qatada yana cikin wanda suka ranta a nakari suka gudu falamman takaina ya yace yayin da muka haɗu da runduna kanat lil muslimina jawla ai daura shine jawla wato gumurzu kenan dauki ba dadi yace an fara dauki ba dadi da musulmi fassara da yanci kenan an fara dauki ba dadi da musulmi fara'aitu rajulan min al-mushrikin ala yace ana haka sai na ga wanda daga cikin mushrikai yayi wato ala shine yayi rinjaye ala rajulin ya afka wa wani mutum rajulan min al-mushrikin min al-muslimin daga cikin musulmai kawai sai naga ya afka masa yace fastadartu sai na biyu shi ka ce cewa ya abu zagaye da'ira sai na biyu hatta a kai tuho min wara'i na je ta bayan wannan mushrikin domin shi an yi guduwa sai ga mushriki yayi kan musulmi ya afka ba shi ma sai ya biyo min wara'ihi ta bayansa a ta zaraftu ya ce ina zuwa sai na daki wannan mushrikin bisaifi da takobi na ala habli atiqihi wane mutum akan wannan habli atiqihi sun yi shine a tsakiyar kafadarsa ya sauke ma kafada wasu masu ce a tsakiyar tsakanin kafuya da kafada nan gurin a nan gurin ya sauke ma nan gurin wasu kuma suka ce wannan jijiyar asibin wata jijiya ta wuya wannan da ake kira alƙawari ita ya cire maka kawai kaga ai dole je ka lahira domin ita ce mafi karfin rike jini a wuya kuma duk lokacin da jini ya kare shi kenan yace na cire masa Allah ka faɗa ba akbala alayya saboda karfin hali irin na wannan mujirkin duk da ya soke mar ka faɗa ya cire masa wannan gurin kawai sai kukan kura shi ma ya tinkaro ni fa zammani yana zuwa ce rukurkume ya rungume shi mutuwa kasko yake so a yi shi mujrikin don matan rungumewa wajen min hali al-maut yace wallahi sai da daji kanshin mutuwa wannan rike wanda yayi yace na ji kanshin mutuwa kun ga kaskar bani ke nan mujrikin yace sun ma da zaka hul maut yace ana haka ya rukunkume ni to saboda dukan da ne masa ba kadan bane to sai mutuwa ta kama shi ya sake ni ya bade mutu amma saboda saurin rai da kafuri kafin ya mutu sai da ya rukunkumo ba talabi zai zage ni to ya riga ya mutu bane hisu umar bin al-khattab yace ana haka sai na hadu da umar dan khattab wa kuntu sai nace ma ba dun nas me labarin mutane tunda shi gurewa ne me labarin mutane kada sai yace amrullah yace kina kan wato izinin Allah cewa za su yi nasara kaga idan Allah ya umarni abin nufi amrul lahi shine wallahu ghalibun ala amri ai Allah madaukakin sarki mai rinjaye ne akan al'amarin da shine amrul lahi abin nufi ya ba su nasara tunda ka gudu Allah ya ba su nasara shine amrul lahi thumma inna an-nasa raja'u sannan mutane suka dawo وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على النبي يزونا وقال سيدي man katala qatilan lahu alayhi bayyina duk wanda ya san ya kashe wani mahallin shayi kuma yana da shaida a gurin yakin nan balahu talabu to tuban sa na ne gaba ɗaya an bamma fa kuntu sai na miki in duwa abu katada yace sai na miki ai an dawo ne yanzu ana tattaunawa yace abu katada yace sai na miki ina miƙewa me faru yace wa kullu sai yace man ya kaduri wa zai ba da shaida akan cewa na kashe wani ya nemi shaida a gurin mayaka tun majalar da yace na zauna tun makala annabi ya kuma cewa man katala katilan lahu alaihi bayyina duk wanda ya kashe wani kafiri kuma yana da wata shaida falahu talabu tuban sanatani duk kayan jikin sanatani fa kuntu abu kata da yake na kuma miƙewa fa kuntu man ya kaduri wa zai mai shaida ثم جلست لكم زما ثم قال الثالثة مثله كرن أخي يكم فلا فقال رجل جون متن يميتي نعم فقلت فقلت من يشهد لي نميكي نتي واجه قال من جيدا من يشهد لي ثم جلست نزونا ثم قال الثالثة مثله أكرن أخي يفعل إرن حقا نياك إذا أنا إرن والجنة ko ba ka bane a nau fa kumtu yace sai na miƙe fa kana rasul eh fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ne malaka ya abaka tada me ke gare ka ya kai abu ka tada me yake damun ka sai me eh magani oke to ka gani nan babu ana fakta sastu alayhi alqissa yace je ne kwaje labari gaba ɗaya na ga annabi alayhi salatu wassalam na ga annabi ga abin da ya faru cewa ga abin da ya faru na to na gudu kamar dai da muka karanta yanzu to amma garin tafiya sai na ga wani mushriki yayi kan musulmi zai kaje sai na koma na afka ba fa qala rajulun sai wani mutum yace sadaka ya rasulullah yace wannan magana da ya faɗa gaskiya ne haka aka yi gama bar ku ji irin kuma shiga saurin da ya bar wata lagu indi sai dai tuban da yake magana a kai ni kuma yana guri na inda bai ba da shaida yadda yana guri na ba a rufe ya ni a ba shi wani abu wannan da yana rike irin abin nan saboda haka a ba shi ba karya duba za su yi karya ba fakala abubakar siddiq sai na abubakar yana gurin sai ce la halla ai la wallahi shi sam ba za ta yi ba wallahi in ji sai na abubakar kan ba za ta zaruwa irin abin nan yace na rantsi da Allah ba za ta zaruwa idan ya amidu ila asadin min usulillahi kaji wannan kalmar shine wani zaki da miskin zakunan Allah ya kai farmaki sai na abubakar yake faɗan wannan yuqatilu anillahi wa rasulihi ya yi yaki dan daukar kalmar Allah da manzansa yudi ka talabu kawai sai ya dauki tukansa a baka ka duba adal shi yayi ayati dan daukar kalmar Allah kawai shi ne dai wanda kalmar da na faɗa an gane ko eh to da yake kawai ba za mu sa ta nan bane domin zabai ne ka ba za ka ce zan gadi da kwashe kuɗi ba zabai ne ai duk waɗanda to da yake fasalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace sadaka yayi gaskiya ba a dawo sai aka karbe waye ya gaskiya yanzu sai da Abubakar annabi ya gaskata shi as-siddiqu saboda haka sai yace yayi gaskiya ba a dawo sai annabi ya karbe kai kawo duban nan aka karba sai aka ba wa Abu Qatada yace fa bi dir'a yace sai na sai da wannan silken wannan garkuwa ko shi ne sirke wanda ake za a kin yawwa ita ce ita ce a duro eh saboda aka sai sai da sirken fabda bi bihi makhriqan fi bani salima yace kudin sai da ya kai wato matakin da naje na ce makhriqan yani al-bustan gona a gurin bani salima da wannan kudin kun ga ake kudi ne mai yawa miliyoyi ne na wannan domin gwaji aka sai fa innahu la awwal mali yace shine farkon dukiyar da da akantu bin islam na fara tarawa ita ce farkon kadar da na fara samu a musulunci inda abu kata da ai ba ka manta wani zai ce wa farkon kudin da ya fara dukewa babba dubu kaza ne eh farkon kudin da na fara dukewa kaza ne ko farkon kudin da na fara jin alat bai fasa waya kaza ne mutum baya manta wannan an gane ku to shi ne yake cewa fa inna hu la awwalu malin ta'addatu bil islam farkon duke da na fara ta'addatu ai jama'atu bil islam na tara a musulunci to kun ji wannan to a wannan mun gane cewa salaf yana cikin tuken dukiya ba a cikin me ba ko mutu a cikin tuken gani ba kai ana ake samun salabu tuɓe sannan tuɓe ya tabbata ga wanda ya yi zai ya ya kar mutum kasa allazi akhanahu bil qatl duna man waqaba alayhi wanda ya kai mutum kasa ba wanda ya je tsaya ba bayan an gaba wanda ya mutu kaje ka tsaya a kansa ba ba ta ka bace wanda wanda ya harbo masa kibiya ta same shi ya faɗi ya mutu kai kuma kaje kansa kai da kaje kansa ka kwaje kayan ai kuma abin da ya faru da wannan kenan shi wannan ya gani shi kuma ya kwaje kayan sai aka ce wanda yake son shi ne za mu ji a wannan hadisin ma na gaba ku ji zai ƙara fito da abin karara an abdurrahman bin au an karbo daga abdurrahman bin au kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala baina ana waqifun istafti yawm badr wata rana ina tsaye a cikin sahu a yakin badar eh ina tsaye in ji Abdurrahman bin Auf yana cewa al-asharatul mubashshiruna bil janna baina ana waqifun fi safi yawm badr wata rana ina tsaye wato a cikin sahu ranar da aka yi badar yace fa nazartu an yamini wa shimali na kalli dama na da haguna fa idza ana bi gulamain min al-ansar yace kawai sai na ga wasu yara daga cikin al-ansar mutanen Madina hadisati asnanihuma wato kusan sakonni yan bana bakwai matasa waɗanda wato sababbin balaga yan shekara sha shida sha bakwai sha takwas a gefe na tamannaitu an akuna baina abdula'a minhu ba yace na yi burin ina ma ni ma matashi ne irin domin suna ji da ƙarfi a lokacin eh suna ji da ƙarfin ba game da ni a hadu ba ɗaya daga cikin je ta ɓoni a cikin jin ɗaya na dama ɗaya na hagu sai taɓa ni fatsala ya amma sai ce ya babba na in ji wanda ya taɓo yi a je ɗan ɗan uwansa ne ma hal ta arufu a ba jahal a wannan rundunar da za mu gwamza da su ka san waye abu jahil ka san waye Abu Jahl qultu na'am Abdurrahman bin Auf yace kwarai ko na san domin shi da tije yace na san shi mana sai yace ma haja tuka ilayhi ya bin akhi me za ka yi masa ya kai dan nan uwana zai bukata ka zuwa gare shi kana sai yace ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gaya mun yana zagin annabi ni ko ba zan kyale shi ba in ji wannan matashin kun ji yadda matasa suke amfani da ƙarfin su an ba ni labarin yana zagin annabi alaihi salatu wasalam wallazi nafsi bi yadi matashin ne yace na rantse da wanda raina yake hannunsa la in ra'aytuhu in har na gan ido biyu shi wannan Abu Jahil ne la yubariku tawadi tawadi shine abin da bawo yake cewa wallahi ko ni ko ni eh gangar jiki na ba za ta rabu da ta ba ji wannan matashin ko ni ko ji dole a ta tunda dai annabi yake zaki hatta ya mutu al'ajala billah shikenan fassara kenan gangar jiki na za ta haɗu da data hatta ya kula al'ajala minna har sai an samu wanda yake wato zai saurin leƙa lahira daga cikin miyatin ko ni ko shi shine dai fassara shine ajala minna wanda ransa zai saurin tafiya tsakanin ni da shi shine ko ni ko shi fa ta'ajjabtu lillahi Abdurrahman ibn Auf yace sai ne mamaki haka mamaki ya kama ni na wannan matakin ba game da ni aka ina mamakin wannan ta tsaye gefa sai na jan kuma taba ni sai bangaren sai na jan tabo ni ka kada ni sai ce da ni mislaha shi ma sai tambaye ni yace ya am ya kai babba na wane ne Abu Jahil ka san Abu Jahil yace ni yace me yasa ka tambaye ni yace an ba ni labarin yana cin mutuncin Annabi alaihi salatu wasallam shi ma ya faɗi wannan kalmar wallahi yau ko ni ko shi kai ka ce sun hada baki ya ɗau baki suke me yasa saboda yan gida ɗaya ne matasa sun samu labarin abin da Abu Jahil yake wa Annabi alaihi salatu wasallam to sun ci buri shi ma ya faɗi wannan falam an shab أن نظرت إلى أبي جهل فلم أنشر شيني فلم ألبس كنا من ɗau lokaci ba ba ɗau lokaci mai tsawo ba in ji abu rabar bin awu shi yake ba da labarin yace kawai sai na hango abu jahil ya juli bin nasi ana ta ɗauki ba da ɗi da shi tunda ƙarfan mutum ne kuma jarumi ne abu jahil ko shakka babu yana da ƙarfi kawai sai yace sai na hango shi ana ta dauki ba da shi da jin jabir Rahman bin Auf su kuma matasa na gefe na ɗaya na dama ɗaya na hagu kultu sai na ce ala ku taurara ya ce wa matasan inna sahiba kuma wannan da kuke nema kun ji sahiba kuma wanda kuke nema allazi sa'altumani wanda kuke tambaya ta a kansa ala ku saurara inna hadha sahibukuma wannan shine abokin nan naku mutumin nan naku haka ne ko allazi sa'altumani wanda kuka yi min tambaya akan sa fabtadarahu baka ce me wannan sai suka yi kanta bi sai bai ba da takobunan su kowa da takobi fadara ba suna zuwa suka yi kansa suka fara duka hatta katala wuce da suka kai ba dai mutum sun man sarrafa sannan sai suka juyo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aka dawo gurin annabi alaihi salatu wasallam matasa guda biyu suna zuwa fa akbarahu kowa ya zo ba annabi labari fa kana sai annabi yace ayyukuma qatalahu to yanzu eh matasa a cikin kuwaye ya kashe Abu Jahil ya tambaye ana kullu wahidin minhum ba kowa a cikin su sai yace ana katantu kowa yace wallahi ni wanda ya ce ni ne wannan ma ya ce ni ne fakala sai annabi ya ce zai raba rigima hal matatu ma sai fai kuma shin kun goge tunda kun tare da ai da jini a jiki ko to sai ya ce kun goge jinin jiki na takobin naku kun goge kala la sai kowa ya ce a to rigima yanzu za ta rabu fa nazara fi sayfaini sai annabi ya karbi takobin ya kalle su duk su biyun ya ce kila kuma katalau duk ku biyun kuka kashe shi annabi ya ce duk ku biyun ne kowa yana da rabo talabu daidai talabu li mu'ad bin amr bin jamuh amma ba duk da haka duk kun kashe shi amma ku sani dukansa kayan jikinsa ba ku za a bawa ba amru bin jamu' mu'adh bin amru bin jamu' shi za a bawa ba na ku bane to me yasa ba a ba su ba yanzu za ku ji wa kana mu'adh wa kana su sun kasance mu'adh mu'adh mu'adh bin afra an gane ko yawa wa mu'adh wa mu'awwid wa mu'awwid bin amr bin al-jamu' su wayannan guda biyu wato wa kana mu'ad bin afra sun kasance shi zai ce ma wa kana mu'ad duk ana kiran kaga mu'ad ai mu'awwid ne ko kamar anas ne ko ne su to wai su biyun nan ɗaya sunansa mu'ad bin afra ɗaya kuma sunansa mu'awwid bin afra afra din mahaifiyarsa wannan tarbiyyar da kuka gani da training din ita ta ba su shi za aka yi amfani da sunan mahaifiyar sunan mahaifinsu shi mahaifin sunan sa alharis shi ne rifa'a rifa'a arif ibn rifa'a shi ne sunansa mahaifiyar ita ce a buradin kamar yadda ta fi suna ta fi jahara kamar yadda ake cewa ibn taymiyata ko kaga taymiya din ai kakar su amma saboda mace ce mai ilimi ta ke dangana ta har zuwa gare ta dan family din kar ya buya kamar yadda ake bukatar ta sanin ko sanin aiki ne irin family da zai fito gaba daya yawwa to sai yace shi amru din jamu abin da ya faru shi ma shi wannan ma'azu bin amru din jamu shi ne ya bare wa abu jahil rauni rauni ya bare masa da Abdullahi dan Mas'ud da Muawiyah ibn Afra da Mu'adh bin Afra mutum hudun nan aka cewa hudu ya suka kashe Abu Jahl su zaka faɗa su hudun nan sai dai wanda ya fara mara raunin da aka ce a kan ya taba ma kokolwa shi ne wanda Annabi ya ce shi za a ba wa su dai domin shi ya mara kowa ya mara rauni amma shi ya mara raunin da da an bar shi ma ba zai tashi ba eh su kuma kowa ya mara rauni wanda zai iya mutuwa amma za a iya sayar rayuwarsa da wannan raunin da suka yi su biyu shi kuma Abu Jahil ai Abdullahi da Masud ai shine yaje a karshe in za ku tuna a ta tarihin da aka kawo yaje domin kankanin mutum ne gashi ba shi da jiki yaje kansa da saddar da ta kobin da ya riko kusa ta fi tsawo ma yana zungura mar a hanci ta kai shi ya kama Abu Jahil ba abin da zai iya yi yana tsitsira ma a hanci yana maƙiyin Allah kun fahimta da kyau ko shi ne na ƙarshe a kansa to shi za a ce cewa wanda suke da rabon kashe Abuja da mutum hudu ne amma mai tube tube shi ne mu'adu bin amr bin jama'a domin shi ya fara ba raunin da da an bashi ko da ba shi kansa ba ma ba zai kai ba su kuma wa'annan sun yi raunukan da domin akwai raunin da an mutum ko da ba za a mutu sanadiyarsa ba amma idan aka bar shi sanadiyar zubewar jini mutum zai mutu to shi za ka ce to su ma suna da wani rabo amma su dai shi za ba da suka ce a je haka haɗu aka yi dukan da yawa kai kayi wane yayi wane yayi to za a ga taron waye ya fi yawa wanne ne za ka shi kai zai iya sa a mutu to shi za a ba su dai in ya ga dama ya yi tanazul ya sako ya ce to ba komai a raba wannan shi ya ga dama amma asali na sani to wannan shi ne an gane ko to wa kana mu'az karka rike shi mu'az kana sun kasance dukan sunan su mu'az bin afra ƴaƴan wato afrabu ne mace ce sunan mahaifin sa harij bin rifa'a mu'az ne da mu'awwi wa mu'az da yawa mutane suna rike cewa karkashin wannan hadisi an gane ko da yace wa mu'az bin amr bin jamu da kuma mu'az bin amr kaga sai anan aka kawo bai ana gaya ma shine wanda yana cikin waɗanda aka kashe da jinin in ka koma cikin bukari da sauran hadisai ko tira za ka je a gaya ba hadda abdullahi dan mas'udu a cikin waɗanda suka karshe ko karkashin wannan hadisin za mu ji cewa lallai wajibi ne idan za a kai taufansa a kai hari ana yi ne don Allah da manzansa ana yi ne ana zuwa ga fujin kan an taɓa Allah da manzo domin kun ga wannan matasan waɗannan matasan sun fito ne saboda an taɓa Allah da manzansa haka ake so a ga jajircewa ka da gwarzon takaka ba a gurin wani kan dan kwallon kafa a gan kana ta da jijiyar wuya ba an gane ko wani dan siyasa a gurin taba Allah da wanzuwa na ake so a ga jijiyar wuyanka na sannan abu na biyu ba a so ka mutanta mutum an gane ko ka mutanta mutum saboda wata halitta da Allah madaukakin sarki ya yi masa sannan hadisin ya nuna mana wajibi ne a tabbatar da dukiya ga mai ita wani ne yake da ita to a tabbatar mata abarsa domin kun ga da annabi ya zo ya cewa ya wannan tuban ya tabbata gawa mu'adh bin amru bin jama'a sannan tube yana tabbata ne ga wanda ya kar mutum kasa ba wanda ya je sai a kansa ba ko da ya yi musharaka wajen dukan to wanda dukan sai mu faɗi game da na faɗa da shi za a yi la'akari bari mu biya wannan babu hukumar fayi babu da yake magana akan fayu mun faɗa fayu kala biyu ne na farko shine wanda ya inganci ma a ba Allah wa ala rasuli ko yawwa saboda haka sai wanda ya shafi annabi zalla kai da kuma wanda ya shafi al'ummar musulmi ta uku kuma ya ce ganima sai kuma annabi ta hudu sai ce babu hukumar fai an umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda kale ce kana samu wani bani nabir dukiyar bani nabir ta kasance mimma afa Allahu ala rasuli dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya kwarar yoji ala rasulihi an gane ku zuwa ga manzansa mimma lam yujib almuslimuna alayhi cikin abin da musulmai ba su yi gaggawa ba akan wannan shine ku su fito ba domin wato ba ma a gabbin in min khailin wala rikabin al-idab abinda malamai suke nufi da wannan malamai suke ce shine a huwa al-isra'u fi sayr gaggawa wajen tafiya abinda ba ku fito kun fito da gaggawa ba shi ne ake kira da al-ijab shine ba ma aujabtum bihi min khairin wala rikabin ba ku koro da wakan ku kora kuma ko zuwa ga yakin salim alim Allah ya ba ku wannan ganima da ake kira al-bayt kaga kuma ban nabi Allah ku tuna ai mun faɗa annabi ne ya tura satin da ya wuce na faɗa annabi ya tura mutum saba'in korawo da ya tura su gaba ɗaya kafirai suka haɗu suka ne suka kashe sai mutum ɗaya ne ya ɗauke bin ya gudu a hanyar dawowa sai haɗu da wasu mutum biyu wannan mutum biyun yana haɗuwa da su ya ɗauka suna cikin wayancan mutanen sai kashe su duk su biyu da ya dawo sai ta bayyana cewa kuskure ne a je suna ne daga kabilar wa bani wa ya salam banu kila su kuma akwai alkawari ne je je da su na zaman lafiya wanda kuma an yi wannan muka faɗa cewa dole duk waɗanda suka je suka ɗauko wani abu da za a iya biyan diya haɗuwa ake da musulmi da su a biya annabi alaihi salatu wassalam sai ka bi gurin yahudawan da suke zaune don a biya waɗanda ku barin da zai waɗanda aka alwarma su zauna amma da yaje jiya da yaje gurin su suna ganin wannan da ta mun samu dama yana gefen wani dutse bai suna can yana gefen wani zoro aka ce wani dutse hawa sama ta goma dutse a ka shi ne Allah ya turo mala'ika jibril ya ce ta ce gurin shi ne ya tafi da sauri to a nan tafiyar da yi da bai jango shi ke kawai yana sauri shine ana abin da ana zuwa yana zuwa ya ce kowa ya ɗigo abin yakin sa shine aka zo ba aka kewaye banin nabi ba ka da azumi ne na din awdarakumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah wa li yukhdi al-fasiqin suna da dalilai da kayan yaki aka kewaye su ga yunwa ta tare su a cikin gari aka sassare da binan wasu kuma aka bar shine suka rika cewa kawai tsaba ɓarnar dukiya suna ta zare da jini shi ne Allah maka kusin sarki ce duk abin da suka cire na dabino ko wanda suka bari duk Allah ne ba su umarni wal yakhzi al fasiqin kuma an yi haka ne dan a tozarta wato a kunyatar da fasikai to wannan shine abin da nake so in kawo ma'ana to nan dukiyar da aka samu ai kaga ba a gauta komai ba sai Allah ya ce to ta manzo ce shi kadai gaba ɗayan ta gaba ɗaya dukiyar ta manzo domin ba ku kai hali da dawakan ku kora ku ba fa ba ajabtu fi min khayri wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu saboda haka ba abin da za ku je ku yi to shine wannan da muke faɗa to sai yace bi khayri ka gani ko ba su kai ba da dawakai wala rikabin ko na abun hawa فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يكن تعلم تعلم تنشي كأيش وكان يجب على أهله نفقة سنة سنته domin dukiyar yake dauka ya ciyar da iyalansa ciyarwa ta shekara guda sun mai da alu to ni ma na gama sun mai da alu ma ba ke fice da ragowa kuma sai ya bayar ga wato makami shine abin nufi ga waɗanda suke da makamai an gane wal kura da wanda ya zo da doki kun ga wajen rabon ai za a zo a ce wanda yake da makami sai a baki rabo daya mai abun hawa kuma a ba abun hawan sa rabo biyu a baki ɗaya biyu kuma duk mai wanda ya zo da doki sai a baki kaso uku kaso biyu na dokin da kaso ɗaya nasa shine al kura kuddatan fi sabilillah dan yin tanadi dan dauka ai alifi aidat dan tanadi ga wato gabe wato don ɗaukar kalmar Allah za a bashi ne zai ci gaba da siyar da dawakan yadda da an ce a ƙara fitowa ya kuma wato dukin sai kyau wannan shine a dunkule mun fahimci cewa ba a raba fai ude kawai ana barin ta ne ga annabi alaihi salatu wasalam in iji da hadin sa abin da yake so da ita shi zai eh sannan ya halatta ka ajiye abincin shekara abin da manoma suke yi da ka je kai noma ka ajiye abincin shekara guda an samu ne daga asali a musulunci annabi da ya fara haka yana haka saboda haka daidai ne dan ka samu damar bautawa Allah an kaga kaga baka da matsala abincin sai kai fuskanci wani abu daban kawai har iyayen mu da haka ce zai mutum kaga yana da rumbu kawai zai ajiye abincin shekara guda amma yanzu da aka zama kotu yau ne ko kowa ya da zai so abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maka kucin sarki ya yabe mana alaikum salam na Eh wannan kuma a wajen kisa kowa ko shawara ka bayar hadda kai shi kuma a wajen kisa eh ko shawara ba kai duka ba shawara to mutum ya shiga kaga abin da sai na umar ya wasu sun kashe wani mutum su bakwai ya zo ka musu gaba ɗaya kashe su ma wasu suka zo suna yin kari ya za mutum ɗaya ba su kashe kashe mutum bakwai yace to in lauta ma la alayhi ahli sana'a da kasar da mu jami'a yace da mutanen sana'a birnin yaman gaba ɗaya suka haɗu suka kashe shi gaba ɗaya sai na kashe yawa Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muke kuskure Allah maka bikin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsohon da maka kuka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mana bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana shari'a shari'a ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya idan muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa waɗanda suka sha aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka gana mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma ajina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين